سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون السلام عليكم taron makaranta taron wannan anguwa taron kusa da masallacin filin yidi abin da ya tara ma nan dai shine mun tara ne mu taya junan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin ciki akan samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk irin wannan taro in ka wani ya zo soyayya ne take kawo shi saboda kowa akwai dindimin da yake gaban shi wani yana da duniya ne a gaban shi wasu iyalan shi ne a gaban shi amma ya bari ya zo nan don ya gwada murnar shi saboda saduwar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu fara dai shi malam ya riga ya gama mana bayani duk akan abin da ya tara mu mun saurari karatu da yawa ta wajen shi da dama mu uku aka turo mu karkashin jagoran shi sai ni sai ara mama da sunusi sai ni karshe wanda yake tawagan to abin da za a ƙara a cikin sai dai a cire daga maganar shi a ƙara faɗaɗawa amma duk maganganu wanda ya kamata a faɗa a kan taron mu na nan ya riga ya faɗe shi sai dai a ƙara buɗaɗa shi a faɗaɗa shi tunda abin da ya tara mu a nan shi ne maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma maulidi yaren larabci ne me ma'anar maulidi saboda sai ka gama gane ma'anar yanzu an maka bayani za gane cewa yawancin wanda suke sukan wannan abun jahilci ne yake rudansu kwanyar ta cika da zahirci ne shi yasa ba su fahimci abin ba shi ma'anar maulidi shi ne wajen da aka haifi mutum ko kuma lokacin da aka haifi mutum ma'ana zarfu zamani ko zarfu makani mu yanzu da muka taru a nan ko me suna anguwarmu da wasu wanda suka taru a wani gari ko me suna anguwarsu da wasu da suka taru a wani ƙasa ko me sunan ƙasansu in dai sun taru ne don su yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sun samu zarku zamanin ɗin shi ma'ana saboda watan da aka haifi manzon Allah ya zagayo kaga wata lokaci ne zamani zarku zamani ce wanda kuma wannan abun ya tara su wato hidiman maulidin annabi ya tara su a madina ko a makka musamman a makka sai zama sun tara zuruf ɗin guda biyu zarku zamani da zarku makani sun tara inda aka haifi annabi makani kenan makka ga kuma zamanin wato watan zagayowa annabi kaga sun tara abubuwa guda biyu zarfu zamanin da zarfu makanin ta mauli ka lura da shakali mauli yawanci yadda za ga rubuta wasu masoya suna sa maulud ko wasu makiya ka ji suna iya a ki mauludi a ki mauludi maulud shi da larabci ba shi ne abin da aka haifa kaga mu nan mun taru maulid wajen da zamanin da aka haifi annabi ma'anar shi na farko ma'anar shi na biyu kuma wajen da aka haifi annabi da zamani su ne guda biyu zamani da lokaci zarfu zamani da zarfu makani kana cewa maulud shi annabin kenan wanda aka haife shi abin da aka haifa shi ne da larabci a irin halin da muka zauna kuma manzon Allah da kanshi to duk wanda yake maka a ƙi mauludi a ƙi mauludi wa za a ƙi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda maulud manzon Allah wani abin da aka haifa maulid shine taruwa a wani waje ko a wani zamani da a tattauna akan samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwar da yayi a Makka da rayuwar da yayi a Madina da halayen shi da saukar mai da Alqur'ani da tarihin shari'a musulunci duka gaba daya kaga nan fassara abin da ya tara mu kenan nan wajen fassarar maulidi tunda ba Hausa bane anan kuma za ka ƙara je wani jahili ya faɗa ya ce maka ai a Qur'ani akwai wala mauludu wala mauluda to wai ma'anar ke na waya zai to wai ba maulidi a addini kaga ya ƙara jahiltar me ma'anar maulidi me fassarar shi me kuma mauludi me fassarar shi to shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda akan shi ne muka yi wannan zaman mun ce mun samu zarfu zamani saboda watan da lokacin da aka haife shi ne zagayo bayan shekara sama da dubu da ɗari hudu ko da ɗari biyar saboda wannan tarihin dubu da ɗari hudun hijira ne ba na haihuwa ba ne wanda sabbai sun yi sabani da za su rubuta tarihi za su sa tarihin su akan hijiran shi ne ko akan haihuwan shi ne har aka tabbata dai akan hijiran shi za a saka a matsayin tarihi shi sunan da ya fi shahara da shi sallallahu alaihi wasallama shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Ahmad su ne sunayen da suka zo a cikin Alƙur'ani a matsayin suna annabi ba wai sun takaita a su biyu bane a yana da sunaye da yawa ba adadi wasu sun zo a Qur'ani wasu su ba zo ba wasu sun zo a Qur'ani a matsayin a suna ne wasu sun zo a matsayin halin shi ne sifan shi ne kaga mubashiran wa nadiran sifofi ne halin shi ne da ɗabi'a shi da aikin shi Muhammad kuma ma'anar shi a larabci shine abun yabo abun godiya asalin shi daga ummi da ne Muhammadu kawo Muhammadu sigan binayi lil majhul aka juya shi daga ummi da ya zama Muhammadu ya zama Muhammadu wannan sunan kan ya zo a Qur'ani kusan sau hudu a cikin Al-Qur'ani akwai wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul akwai ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum akwai muhammadun rasulullah akwai ala muhammadin wa huwa al-haq kaga sunan shi kenan da yazo a qur'ani da wannan sunan wanda yafi kowane suna shahara a ciki sannan ahmadu shi kuma ahmadu nan shi ma ya zo a qur'ani inda annabi isa yake magana yake cewa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad sunan shi kenan shi kuma ma'ana ahmadu yana da ma'ana guda biyu wanda ba wanda ya kai shi godiya ma Allah shi ne afar tabdini shi yana da kuma ɗayan ma'ana in ka ɗauke shi a matsayin fi'ili mudari'i ne a fi'ili mudari'i na mutakallim ka ce ahmadu shi kuma ya ahmadu mu kuma na ahmadu muna godiya muna gode ma Allah kenan to sunayen annabi kenan sallallahu alaihi wasallama wanda daga su ne mun san maulidi me ma'anar shi mun san mauludi kuma wanda wani ya ce ji ba ba mauludi ba mauludi akwai mauludi mana manzo Allah kenan akwai shi mun san kuma sunayen da ya fi shahara da su me ma'anar su yanzu sun da dan farka za a shiga wani dan lissafi kaɗan a cikin kawasin wayannan sunaye guda biyu in za a karance su a daidai iya abin da Allah ya buɗa in ka ce Muhammadu in ka lissafa shi a yadda masu lissafi suke lissafi za su yi maka mim adadin lissafin shi arba'in ha adadin lissafin shi takwas mim ɗin kuma ita ma arba'in ga dal hudu in ka haɗa arba'in guda biyu mimin guda biyu na sunan shi nawa ya zama tamanin tamanin ka ƙara takwas ya zama na tamanin da takwas to ka ƙara hudu zai baka nawa zai baka tasa'in da biyu saboda arba'in da takwas min guda biyu ba ha ga dal hudu zai baka tasa'in da biyu adadin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yazo a koye a cikin wani hadisi wanda ake dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu malaman hadisi suke ganin dangantawan bai inganta ba to ko da ta hanyar su bai inganta ba dai ya inganta ta wani hanyar da ta fi nasu inganci shine ta hanyar sufaye hadisin yana cewa kuntu kanzan mafiyan lam u'raf fa aradtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhi fa bi arafuni hadisin yana cewa na kasance wata taska ce koyayya ba a san ni ba sai na so a san ni daga nan sai na halitta halitta fa ta'arraftu ilayhi sai na kusance su don su san ni to sai suka san ni amma fa bi arafuni dan ni ne suka sani fadi ai ba ya din mutakallim yana magana fadi arafu ne ta ni suka sani sai malamai suka ƙara ɗaukar wannan bi din fadi suka ƙara lissafa shi a lissafin zai baka fa a lissafin ta wajen masu lissafi tamanin ba a wajen lissafin ya lissafi za ta baka biyu nawa kenan tamanin da biyu ga ya ita kaɗanta goma ya baka adadin total na casa'in da biyu sunan muhammadu kuma da aka fassara shi na casa'in da biyu ma'ana fabi arafuni daidai yake da fabi muhammadin arafuni ta hanyar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama halitta suka san Allah saboda shi ne farkon halitta nuruhu awwalul wujudi wujdan awwal ma khuliqa nuru nabiyyika ya jari hasken annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon halitta ubangiji yana cewa kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina fa ana awwalul abidina kaga sunan muhammadu ta inda ya fito kamar yadda aka dawo mana hadisin da ya wuce adadin annabawa nawa ne adadin manzanni a cikin su nawa ne duk a cikin karatun da ya gabata kaga dai a nan cikin wannan hadisi an fitar da ta hanyar da halitta suka san Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ta hanyar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi kuma ba wai ka'ida bane wanda aka zuba shi fatani ne irin na bayan Allah da kashafi da mauri ba irin wanda Allah yake ba wa mutanen shi to kaga wannan an fitar da Muhammadu kenan a wannan bayan sanin me ma'anar shi cire shi a cikin wannan hadisi sanin lissafin shi sai a zo kan Ahmadu shi kuma Ahmadu kamar yadda kuka ce sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine na biyu wajen shahara a cikin sunayen manzon Allah gashi na Qur'ani mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismu Ahmad ma'anar shi kuma fi'ilin mudari na mutakallim yana ina godiya in mu ne muke godiya za mu ce nahmadu nahmadullah ni kuma ahmadullah har yanzu kuma ahmadu af'alu tabdili ne fiyayyen wanda ya gode ma Allah shine manzo Allah ne kuma har yanzu sunan shi kenan shi kuma in zaka lissafa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ahmadu zai baka in kace alif ɗaya kenan a wajen ha takwas ya ba ka nawa tara kenan mim arba'in ya zama arba'in da tara ga dal hudu zai ba ka nawa hamsin da uku hamsin da uku kuma in ka cire daidai shekaran da annabi ya kai hamsin da uku kenan ya yi hijira ya bar makka ya koma madina ya yi hijira daidai yana da shekara hamsin da uku ma'ana sai da aka gane aka ƙara shekarun ahmad saboda an kawo mai saƙo yana da shekara arba'in ya yi shekara goma sha uku kuma a can kaga nawa kenan hamsin da uku bayan ya yi hijira ya shekara goma a madina sai ya zama shekarun shi duka sallallahu alaihi wa sallama sittin da uku a duniyar nan kamun ya intiƙali to sunayen shi kenan sallallahu alaihi wa sallama kamar hadisin da aka ja mana a baya shi ma har yanzu yana ishara da irin wayannan ilimomi da wanda mutanenmu na Allah su baya suke da shi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa ne adadin manzanni annabawa sai sai adadin su dubu ɗari da ishirin da hudu adadin annabawa gaba ɗaya wanda Allah ya turo su kamar yadda muka ji ne bambancin annabi da kuma manzo bambancin annabi da ar-rasul a karatun da ya gabata sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kam adadin mursalina minhum na wani adadin mursalai a cikinsu sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗari uku da sha uku wata riwaya ɗari uku da sha uku wata riwaya ɗari uku da sha biyar duk riwaya ne daga cikin hadisai a nan malamai su ƙara cewa ɗaya daga cikin sirrin suna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ƙunshi adadin adadin manzanni gaba ɗayansu tunda karatun da aka mana an gaya mana adadin manzanni guda nawa ulul azmi a cikin su guda nawa wanda aka kawo su a Qur'ani 25 su ma ga adadin su minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka yanda aka ambato su a tilka hujjatuna to sai da aka annabi ya faɗi haka yace ɗari uku da goma sha uku wata riwaya da sha hudu wata riwaya da sha biyar suka ce ai har yanzu wa'innan adadin ma suna cikin suna annabi adadin manzannan ba gaba ɗayan su duka suna cikin sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne suke cewa wa iddatul rusul kiramil kummari fi ismi Muhammadin badat bil jummali adadin rusul gaba ɗaya duka yana fitowa a cikin sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kuma ka tashi lissafa shi ba irin lissafin da zaka yi na Muhammadu da muka yi na 92 bane a shi kuma sai ka yi bakin hurufi in ka ce ni ya baka kenan casa'in shi kaɗan shi mim ɗin kawai saboda in ka ce mim arba'in ba ka ce mi ba kaga ya a ciki goma ya zama nan kenan hamsin sai ka ce mim mim din ƙarshe shi ma ya baka arba'in tasa'in kenan sai ka ce ha'u takwas ga alif nan guda ɗaya ya zama nawa tara bayan sun ka ba da tasa'in in ka ga dama ka ƙara alif ka ce ha'un un din nan ya zama shi ma ɗaya in ka ga dama ka goge shi ka bar shi a tara ko ka bar shi a goma shi sai ka ce mimun shi ma wani tasa'in to tasa'in ga tasa'in ga wani goma zai baka nawa ɗari da tasa'in to ka ce mimun wa ha'un mimun ka ƙara nana ta shi tun da aka ce muhammadu ba ce muhammadu ba muhammadu da tashdidi ya kai sai zama tasa'in ɗin nan guda biyu ne min ɗin kawai na muhammadu na tsakiya ita kanta tasa'in guda biyu ne ta zama ɗari da tamanin to ɗari da tamanin ga goma ɗari da tasa'in ga wani tasa'in ɗin zai baka na ba mai misali a ɗari biyu da saba'in tun da gasa nan tasa'in ga goma nawa kenan ɗari kace ɗari to ɗari kuma ga wani ɗari da tamanin ya zama ɗari biyu da tamanin sai ka ce darin muna rinsa ba ɗari biyu da tamanin ko ka ce dalu dal ita kadai hudu ka ƙara alif ɗin tun daga ce dalu ya zama na biyar ga wannan lam ɗin ita kadai dalu ɗin ita kadai talatin ya zama nawa kenan talatin da biyar ga ɗari biyu da tamanin lissafin zai zama na ba da biyar ba ɗari uku da sha biyar ya rage in ka ga dama ka ƙara alifin nan ko ka rage shi in ka rage shi ko ka ƙara duk dole ka dace da riwaya ɗari uku da goma sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar suka ce da adadin suna annabi adadin adadin manzanni gaba ɗaya a cikin sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wani sirri da kowani fasari da duk wani haske da ka sani daga wajen shi ne sallallahu alaihi wasallam ya fito duk wanda ka sani ya samu wani madadi ko wani abu har a cikin manzannin ma duk daga wajen su ke fitarwa saboda shi ne haske an ja ku min Allah nurun wa kitabun mubin nurun din nan bayan da zaka ka sayo Qur'ani kuma gaba ka sayo wa kitabun wani littafi a bazai dole ka sai annabi ne ko ni ke yanka ne sai dai ka dina karanta aya a sallah ko ka dina fassara ta in ka zo ko kai ta wani tawili dai wanda a ƙarshe kiyaya ne ke jawo shi to mu kuma abin da ya tara mu anan san manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mana bayani tsakanin al-mahabbatu wal ittiba bi biyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma san shi da inda suke haduwa da inda suke rabuwa da kowannen su in ya kadaita ina ya nema komai shi tsakanin biyayya ina take kaiwa in ba soyayya ita kanta soyayya ina take kaiwa in ba biyayya ko ta karanci balle kuma in sun haɗu in sun haɗu kan sun fi bayyana ma ina ne makoma to sunan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama bayan magana maulidi me ma'anar shi mauludi me ma'anar shi da kuma sunan da suka shahara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammadu me ma'anar shi Ahmadu me ma'anar shi da kuma da tsayin din su baya da suke fitarwa a cikin wayannan sunaye guda biyu sai mu yi magana kuma bayan nan akan cewa shi kanshi mauludin bai hukunce shi sai ta kai mu ga mufassar ayan da muka fara karatu da ita da cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un in ka tambaya ka tambayi wani malami ko kuma wani ya zo ya rudar da kai saboda wannan ƙarshen zamanin zamanin rudani ne bai ma'anar rudani yadda malami mana bayanin jahilci zai cika kwanyan 'yan adam har ya zama to mutum zai ruɗe ya rasa gane ina gaskiya yake a yi ta ɗauke malaman in sun tafi kuma bayan da rayu ko wani littattafan da ya bari a baya da zai yi rabin abin da yake ƙwaƙwalwar shi ba dole ya tafi da kashi saba'in in an tafa ne ya bar talatin a cikin ilimin shi kaga ilimi ya rabu kullum zai ƙara rabuwa har a farka a ga jahilai ne ya su ya su a tambaya nan me hukuncin kaza wani ya ce a shi ne ya sani ya faɗa sai ya ɓatar shi ma ya ɓata kamar yadda aka mana bayani to in ka tambayi wani ko kuma wani zai zo ya rukar da kai saboda duk akan ta ake wannan cece ku cece ne a matsayin ka na musulmi duk akan ku ake wannan kasuwanci da ake yi duk akan ku ne da mutane sun yi ilimi da ba za a yi wai jayayya ana musu wai nan masu maulidi wanda qur'ani ya fi yawa ta bangaren su wanda suna tafiya ta bangaren su yana musu ya rudani ya zo an masa gane ya gaskiya take da ba dan jahilcin mu ya mu ba da mu yi wannan shar'un ba a ce wai dan adam ga musulmi nan ana tambayar shi wannan aran ma ne ya yana dauke da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani kuma duk kasan nan ba wanda ya kai shi sani fassara alqur'ani har mun da kansu haka suke faɗa ga wani nan shi kuma bai haddace alqur'ani ba sunan shi malam a wajen ma yi karatu ba a sani ba a wajen ma ya ɗauki sunna ba a sani ba amma wai kai a ce na rukunsu wai kana kokonto ina ne gaskiya ta ce ai kai ne ya zama to inda matsala take jahilcin ka ne ya dawo ake cin kasuwa a kanka in ya zo zai rukar da kai ya ce maka shi kenan ni ban da matsala da maulidi amma a gaya mun cewa ina annabi ya yi maulidi ina ne ya taba cewa a yi maulidi shi bai samu daman yayi ba ka san akwai ibadar da annabi zai kware ta amma kuma shi bai yi ba kamar irin azumin ashura da tasuwa ɗaya daga cikin su annabi ya ce ai to in dai na kai baɗi ni ma da ni za a yi wannan azumi kuma Allah ya kaddara ba kai baɗi da shi ba sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta akwai ibadun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwadatar da mu amma ba tare da kuma shi ya samu daman yi ba ko da daga wani uzuri ne ya ce maka annabi ka gaya min inda annabi ya yi maulidi kuma shi da waya taru suka yi maulidi kuma sahabbai sun yi maulidi a ina ne suka ce an yi maulidi ko Allah ya ce an yi maulidi a yi maulidi a ina ne ya yi maulidi to in ka zo in dan daidai ne kai haka ka za addini ba kai ko ne rashin daidai ka ma har malaman ma suka rude sai ce a gaskiya ya kama shi da wuta ina ne ba bayan jahilci ne tambayan farko shi cewa me ya hukuncin abin da annabi ya yi me ya hukuncin abin da annabi ya bari shi ne tambayar tun farko ga maru da ka miski in annabi ya yi abu me ya hukuncin shi me ya hawa hawan hukuncin abubuwan da annabi ya yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan zo ya yi abu ko ni musulunci ga ko ni siddiqancin ka a musulunci haramun ne kai kai sunan shi ana kira irin wannan khususiyatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kadai ne aka halarta mai wannan shi kadai ne kuma ya wajaba yayi kai kuma in kai ya zama haramun akan ka kama khususiyat kama auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adadin su yanda yake sun kai yara su ya bar tara mu musulmai sauran uwa za mu iya cewa ai muna koyi da annabi gobe sunna yau mu ce daga wurin nan mu ɗara mu ce za mu kai tara haramun ne amma ta ga annabi ya yi wannan ya ana kiran shi khususiyatu rasuli sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake bace annabi shi kadai ne kai baka yi ta wai don son sunna don son bin annabi ka ce kai ma dole sai kai haka ba a babu a cikin ayyuka annabi akwai abin da shi wajibi ne akan shi dole zai yi amma kai kuma sai ka ga dama daga cikin qiyamul layl kaga shi annabi qiyamul layl dole ne a kan shi Allah ne ya wajabta mai wannan ya qul layla illa qalilan nisfahu aw qusmilu qalilan wajibi ne akan manzo Allah qiyamul layl amma ni da kai wajibi ne akan babu sai dai nuzuri sai dai ka dauki alƙawari ka dauka ma kanka alƙawari tsakaninka da Allah ka yi haka to daga nan ta wannan nuzuri haka ya zama dole a kanka amma Allah ba shi ya wajabta maka ba kai ka wajabta maka kanka kaga na biyu daga cikin ayyuka annabi wanda wajibi ne a kan shi kai kuma sai ka ga dama har yanzu akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba dole bane a kan shi sai ya ga dama zai yi kai ma haka iri na irin ka ba dole bane a kan mu sai mun ga dama za mu kamar irin suna fifiri da ɗiba azkar ɗin da mutum zai wannan duka sai mutum ya ga dama ne zai ɗiba amma ba dole bane a kan shi haka af'alun nabiyyi suke malamai sun yi ta sabani akan me hukuncin kowanne ita kadanta hukuncin aikin annabi mun zo Allah yayi wani abu malamai suna ji tunda sunna annabi da wayannan jahilai suke daga tutan da wasan da ba ta ka su malamai yadda suka kasa ta gida uku ne akwai af'al da aqwal akwai taqrirat amma din nan shi ne wanda muke magana a kai ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya yi shi ka san ita ma hujja ne a addini hujja ne a addini ta wannan fuskar to tana da wani fuska daban da ita ake rudan jahilai fuskanta na farko da yanayi in an yi ta a aikace shine af'alul hujja ne a addini amma ita kuma tana da mataki kamar yadda muka faɗa za ta yi dole ne akan annabi kai haramun ne akan ka zai yi dole ne akan annabi kai kuma sai ka ga dama za ka yi zai yi dole ne akan annabi kai ma dole ne akan ka kamar salloli biyar zai yi ba dole bane akan annabi kai ma ba dole bane akan ka haka af'alin annabi suke malamai sun karkasa su cikin ilimi ba cikin rudani da jahilci ba bayan af'al sai aqwal to cikin aqwal din nan shine abin da aka rawaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bayyana shari'an da ubangiji ya turo shi da shi saboda yana cewa ya turo shi da alkur'ani ne kawo mana nazilu tubayyana linnasi ma nuzila ilayhi an kawo maka wannan ne alkur'ani ya rasulullah idan ka zama to kai ne mai fassara ma al'umma hukunce hukuncen da suke ciki da umarnin da suke ciki da hannun da suke ciki duka kai za ka yi wannan kai aka daura ma muhimman fassara ma al'umman farko wannan ma'anar wannan alkur'ani da aka turo ka da shi shi ne alƙur'ani to babban abin da yake fassara alƙur'ani ko shi ne sunna sunna a makonin ta na musamman na alƙur'ani annabi ya ce ai kaza din nan da kuka gani a cikin ƙur'ani fassaran ta kaza ne malamai anan sun yi sabani shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara alƙur'ani dukkan shi gaba ɗaya daga farko har ƙarshe ko bai fassara ba wasu suka ce ya fassara wasu suka ce kuma ya fassara muhimmai inda ake samun rashin fahimta a wajen fassara su sauran kuma ya bari saboda qur'ani larabci ne kuma ya sauka a wajen larabawa ne da haka za su fahimci wajaje amma akwai inda kuma ba za su fahimce shi ba to inda ba su fahimta ba na annabi ya fassara musu kaga sunna ce ta zama to musamman fi'liya musamman auriya a matsayin fassara na alqur'ani kenan na uku a cikin marakin fassara wannan aksanin sunna shine taqrirat ma'ana annabi bai yi ba bai ce a yi ba rana ɗaya sai wani a cikin sahabin shi ya zo ya yi a gaban annabi ko kuma ya yi ba a gaban annabi ba annabi ya ji labari kuma ya bar ta hakan yadda wannan ya yi ita ma duka tana cikin sunna amma a turanta sunna ta ƙaririya annabi ya yi ƙararin mutane akan a yi hakan amma ba tare da cewa a yi da baki ba ƙauriya ba tare da kuma shi ya aikata abu a aikata ba balle ta zama sunna fi'liya kaga wannan ita ya sunna annabi za mu zo da inda ake rudan jahilai da shi ana nan tafi kaga nan an yi magana a cikin sunna an ce akwai auliya akwai fi'liya akwai kuma taqririya mun yi magana akan fi'liya a matakan su da malamai suka karkata su an yi magana akan auliya abin da ya aka tawo da shi daga annabi in annabi ya furta abu malamai suna duba siyaƙin maganan da ƙarina da za ka gwada musu shin wannan maganan dole ne ko ba dole ba wata ƙarina dole za ta gwada in fi'ili ne aka ce ku yi to malamai suka ce in babu wata ƙarina da ta gwada cewa ana nufi ana faɗaitawa ne a yi to ta zama dole saboda a wajen malamai malaman lura da malaman usul wato sigan af'al ko if'al liwujubin na dole ne an ce if al kaza to dole ne ka je kai kaza shine suka ce if al wasu sun karkata if al wasu sun ce if al in Allah ne yace kai dole ne in annabi yace kai if al to linnadbi mandubi ne ana kwalitarwa ai amma ba dole ba wa ila liwujubi amru rabbi wa amru man arsalahu linnadbi daga cikin fassara if al na amru a babin aure in an ce if'al in Allah ne ce lil wujubi fa qila lil wujubi amru rabbi in Allah ne ce if'al ya zama dole wa qila lil wujubi amru rabbi wa amru man arsalahu lin nadri duk ubangiji in manzo Allah ya saba da saba mai umurni ta if'al ta zama to mandubi ne ba dole ba saboda ubangiji yana cewa ma ta kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yake cewa kuma idan amartukum bi amrin fa'tu min mastata'tum وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا بأمر الجنان أنا يريد قدير كذا كأي كذا لا تفعل سيغة لا تفعل تولي تحريم كذا عيد باوي إن كذا ما شيء ما قولي دي بربو كما أمر nan ma'ayin su ana cikin sunna ƙauriya to in ifa'al ya zo babu ƙarina ta zama dole wajiba ce in kuma ta zanto da ƙarinan faɗaitarwa yana da kyau a yi kaza ko kuma ga ladan yi kaza to ta zama to mandubi ne ba dole ba ƙarina ne take wajen ta haka ba sai ga ifa'al ba kaga wannan matakan su sai a juyo kan kuma cewa ga abubuwan da annabi ya yi sunanta sunna fi'liya ga matakansu ga abin da yake a yi sunna ƙauriya ga matakansu ga sunna taɗairiya ga hukunce-hukuncenta to in ka juya sigan da muka ce ana rudar da jahilai yanzu da sauran amma da irin su bai nisa ba kamar mu mutum da Allah ya kiyaye mu ya haɗa mu da shehannan da ba rudani tattare da su sun ja mu Allah ya kubutar da mu daga wannan dubanan jahilci ne da dubanan gayyan ɗiban mutane zuwa ga wuta Allah ya kiyaye in ka juya magana to ba abin da annabi ya yi ba a abin da annabi ya bari shi kuma me ya hukunce shi kaga ta nan ne ake rudan jama'a me ya hukunce abin da annabi ya yi ba ba ba abin da annabi ya yi ba abin da annabi ya yi kan shi ne muka faɗa cewa za a dube shi a gani matakin shi wajibi ne akan annabi khususiyar shi ne ko kuma a'a in ya zama khususiyar shaharamun kai kai shi kuma yana ga dama ya yi haka ko kuma a wajibi ne a kanka wajibi ne a kan shi kamar salawatul khamsi kamar azumi kamar zakka kamar sauransu na duniyar islam ko kuma a mandubi ne a ko wajibi ne a kan shi kai sai in ka ga dama kamar su iyamun layi ko kuma a ba dole bane a kanka shi ma ba dole bane a kan shi kaga duk wanda yana daga cikin ayyuka af'al to hukuncin kuma abin da annabi bai yi ba fa nan ma malamai ba su bari ba kar ka rudu da magana wani zai ce maka ai maulidi annabi bai yi ba shi yasa haramun ko kaza annabi bai yi kaza ba bai ce kaza ba shi yasa haramun da jahilci ne wannan saboda abin yana da tafsiri me tafsirin shi shine malamai sun fi kakkata abubuwan da annabi ya bar su bai yi ba akwai asbabin bari daga cikin abin da suka ambata sun ce akwai abin da annabi ce bari shi na matakin farko ya bar shi akan cewa haramun ne an haramta shi ko da akwai nassi ko babu nassi to dole in haramtawa ne za a kawo maka nassi gashi na annabi ya bar kaza saboda haramun ne kamar irin miyagun abubuwan da ubangiji ya faɗo su a cikin alƙur'ani ta wajen manzon Allah kar a yi kaza la tab'alu kaza la taqrabu kaza to wannan duka haramun ne barin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama dalili ne a wannan wajen bayan samun wancan nassin na cewa hakan haramun akwai kuma abin da annabi ya bar shi haka kawai akwai kuma abin da annabi ya bar shi saboda kabilan shi ne ɗabi'an da inda yake ne tasiri a wajen shi ma har ya so abin ko ya ƙi shi kamar cin wasu abubuwa an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo damo gaban shi gashashe aka kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya mai menene sai janya hannun shi ya ka ce ya rasulullah haramun ne ko me muka ka janya hannun sai ce a ni kawai wannan damon lam yakun bi ardi qawli fa ajruni a'afu bika wannan irin wannan dabban ba a samun shatayincin da nake dangina da yan uwana kabila na suke sai nake jin kyaman shi kaga me jawo annabi bai ya bar wani ya bar cin wannan abu kabila ne da kabilanci da abubuwa da yawa kaga wannan tasiri na kabila yayi tasiri kabilan mutum yayi tasiri sallallahu alaihi wasallam kabilan shi tayi tasiri wajen jawo ya bar wannan abu kaga ba za a ce kuma dan mu haramun ba saboda ni ta saboda annabi shi dan mu ba dan ma ta haramun ne annabi shi dan ma ta ba duk ba za a ce wannan ba saboda kai ka ci dan wake saboda al'adunku ne kuke cin dan wake wani balarabe bai taba jin dan wake ba kuma bai ci shi ba kuma ba komai a kan shi kai da ka gan shi ka ci shi ba komai a kanka kai ku bi na tsayi ba tin yawa wa misaliya akwai abin da annabi kuma ya bar shi haka kawai barin shi da ya shi yake gwada ma halal ne ba haramun ba kamar yadda yake cewa in an ce ku yi abu ku yi shi daidai gwargwado in an ce ku bari ku bar shi akwai kuma abin da ubangiji ya shiru bai faɗa muku hukunci shi ba ya faɗa muku kaza halal ne kaza haram ne wani abu kuma ya shiru bai faɗi hukunci shi ba to kar ku yi ta bincike ku yi ta tambaya kaza ba ya yake ku ɗauki wannan shirin a matsayin halaltawa ne tun da dama ƙa'idar malaman usul shine cewa duk abin da al'aslu fil ashiya'i al-ibaha asalin komi da ka gani a duniya asalin shi halaltawa ne komi halal ne ƙa'idar farko kenan sai wasu ayoyi da wasu hadisai suka zo suka ce banda kaza banda kaza kaza ka haramun ne banda kaza amma banda nan kan ko ne halal ne to kaga duk da aka zo aka ce maka wannan abun haramun ne wanda yake haramun ne shi ake neman shi ya kawo dalili saboda ya sani ko ne halal ne saboda Allah ya halicci ko ni ma dan adam yayi yanda ya ga dama da su sai ya ce mai amma a aure banda kaza banda kaza banda kaza a mu'amala banda kaza kaza sai ya haramta mai wasu abubuwa sauran kuma suna nan hukunci su na farko din kaga na halarci kenan na ba hali to duk wannan yana da cikin abin da annabi ya bari ya kaga nan annabi ya bar abu saboda tasirin kabilan da ya fito ba sa ba sa cin abu ba sa amfani da shi ya rabu da shi sauran sahabbai suka ci kayan su kaga za a nan sun bar suna annabi bai ci ba da haka kara karacin damo bai dan wani makara karatu shi akwai kuma to a ƙarshen inda malamai suka kakkasa tarko wato abin da annabi ya bari har suka samu cewa ma abin da annabi ya bari yake bari cewa haramun ne shi ne kaɗan a cikin addini shi ya fi kankanta shi ne malami wasu har su yi tafi a kan bari mai hukuncin abin da annabi ya bari kamar littafin متأخرين نغماري حسن التفهم والدرك لمسألة الترك للتابع لنا مسمى كأبندا مسألة الترك شيء ما لم يدام ما لم يرسل تنسى هل الترك فعل أم لا كبر أمر شيء من ننبر بكي أيتي نقوبة أيتي با هل سكر التفي والترك فعل في سعي المثل الشيء دي بني شما أيتي نمي زمان كيش سكر كاو فروع ديوا ما يهجن سوى بريد aiki ne kamar ka samu ga wani na kana aikin likitanci wani mara lafiya ya zo yana da cikin shi yana ciwo kamar zai mutu yana neman ka mai magani kana bude shi wajen malaman ko a haro a nan wajen kana cikin wani da suke tasiri wajen kashe shi kaga nan bari ya ya bari ba shi magani ne sai ya mutu kaga bari ya amma sunan shi kuma aiki da tarku ubangiji yana cewa kala rasul ya rabbi inna qawmi yattakhidhu hadha alqur'ana mahjura kaga sun rabu da alqur'ani ne ubangiji yana cewa wa kala rasul manzo yake cewa inna qawla rasul ya rabbi ya kai ubangiji na inna qawmi ya mutane na yattakhidhu sun dauki hadha alqur'ana wa alqur'ani mahjuran wani abun bari kaga ma'ana sun bar alqur'ani barin kaga shi ma wani aiki ne kaga tarku fi'li kenan to shine aka tattauna a wannan littafi akan tarku abin da ake rudan mutane da shi anan cewa annabi bai yi ba annabi bai yi ba hujja bane addini ka ce annabi yayi ya ce ayi shine hujja in annabi yayi malamai su za su auna me hukuncin wannan yin da yayi shin wajibi ne akan shi banda mu haramun ne mu akan mu ko kuma aikin da annabi yayi na yanzu dole ne akan shi dole ne akan mu ko kuma a'a ba dole bane akan shi mu ba dole bane akan mu wannan malamai ne za su auna a aikin annabi haka fadin shi in ya faɗa me ma'aunin wannan sigar da ta zo aikin malamai ne sun karar da rayuwarsu sun yi tsirrai dubbai akan waɗannan matsaloli na ilimin addini wanda yanzu ake roƙar mutane da shi a ce maka annabi bai yi ba annabi bai yi ba annabi bai yi ba abubuwan da annabi bai yi ba ga sunan ga hukuncinsu ka ce annabi ya ce kar a yi shi ne hujja kuma wala har kiyama ta yi ba wai ka samu wannan ba ka ce annabi ya ce kar a yi wani abubuwan da wuce gudanar da su na maulidi na zama a tunar da al'umma tarihin annabi a faɗakar da mutane inda ba da haka ba wai ka san masu yin masu wanda suka saura irin su nasara da yahudawa ba annabawa suke bi ba annabawa suke bi nasara suna bin annabi isa yahudawa suna bin annabi musa amma duk da kowanne da littafin shi a cikinsu da ƙari da rashi ya shiga cikin littafin sai ya zama to ba littafin Allah ba ta ba ta zama littafin Allah ba tun da ƙari da rashi na malaman Yahudawa ya shiga ciki ko ƙari da rashi na malaman Nasara ya shiga cikin Injila kamar yadda ya shiga cikin Attaura sai tun daga nan sai suka zama to ba na Allah ba addini ma ya zama ba na Allah ba addini ne na Yahudawa ko addini ne na Nasara shi yanzu aka ce maka illa ilahi aka kama wani John in ka tambaye shi a ina aka aiki annabi Isa John din nan ba zai iya gaya maka inda aka aiki annabi Isa ba in ka tambayi John din nan a cikin wanda suka raina annabi Isa in banda maman shi akwai wanda ta yi ayar da shi wace ce ita John din nan bai sani ba da aka haife shi a garin da yake ba ma da ya je mutanen shi ya kasance bai sani ba saboda me saboda ba su zama kamar mu masu raya tarihin ma'aikinsu manzonsu ba wanda mu duka Allah ya haɗa mana cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana akan shi magana ne akan sauran yan uwan shi annabawa gaba ɗaya magana akan alqur'ani magana ne akan duk sauran littattafan ubangiji da suka gabata sai zaman to in ka karanta qur'ani za ka ji duk annabawan da suka gabata tafsirin da ambatan abin da ya faru a tarihin annabi isa ma da yake qur'ani ba za ka ji shi a sauran littattafan ba har in jiran kanta to wai shin wanda suke cewa kar a yi maulidi ba wai maulidi haramun ba wanda ya ce maka maulidi haramun ƙarya yake ya yi ma Allah ƙarya ya ji Allah saboda ubangiji yana cewa wa la taqulu lima tasifatu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib idan dalilin yaftaru ala Allah alkadhib la yuflihu shi da mai ce wannan halal ne ba tare da ta kawo hujjan Allah ne ya faɗa ga inda ya faɗa kuma a cikin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga inda ya faɗa ba ka zama makaryaci mai kajima Allah mai kajima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma lamarin haramta har haramta ka ce wannan haramun ne kai ake bukata da kawo dalili ni in nace kaza halal ne ba malamai inda malamai nake ba mana ba za su mu me dalili na ba saboda mun san cewa al'aslu fil ashiyai al ibaha asalin komi halalci ne komi halal ne tun farko baya haram shi ne biyo baya aka ce kaza haram ne kaza haram ne ma'anar shi haram sun fi kaɗan a addini halal ya fi yawa addini haram kuma shi ne kaɗan saboda shi shi ne ya bijiro asali kuma halal shi ne asali abin da ya bijiro shi ne haram to in ka ce wannan haramun ne ba ƙaryar nan ta ringa bin wuyan ka kenan har sai ka kawo mana wata aya da karamar da take cewa abin da ka faɗa din nan haramun mai lallai ga ka a Qur'ani ƙaryar kuma ta ringa bin ka har sai ka zo ka ce a haramun din nan da ka ce haramun mai ga dalilin ta cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka kawo daga cikin wayannan maganar biyun ba ka zama makaryaci mai kajewa Allah mai kajewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malami ba a yi sa ce wai an kawo ai haramun ne saboda malam ma ya ce ba a'a tare da dukkan girmamawa malam ba kai saka halarta ba kai saka haramta ba wannan aikin Allah ne da kuma wanda ya zo da sakon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suke da wannan damar su halarta kaza su haramta kaza ba abin da zai biyo baya shi yasa manzon Allah da Allah ya ba shi wannan fama shi kadai shi dai ake tambayar shi akan kurce-kurce abubuwa yake cewa ana tambayar ta aikin haji bayan ya ce musu ku zo an nema na cika ku lamarin haji kan ku kalla saboda aiki ne a aikata yake yin shi ku kalli yanda nake yi ku kalli yanda nake yi sannan kuma ku yi irin shi kamar yadda yake faɗa na lamarin sallah tun da shi ba aiki ba ne ba ba cewa za a yi ka faɗa ba a'a abu ne wanda a aikata yake gudanar da shi yake cewa sallu kama ya aiki mu ne musalli to da aka tambaye shi annabi lamarin hajji a fi kulli an ya rasulullahi sai ce la yace wala kuntu ala wajha aka tambaye shi wannan hajjin kan wai cinka kowace shekara ne ta zama dole a kan kowane musulmi mai dama wanda yake da dukiya ko yake da lafiya sai ce a su ɗaya ne kawai zaba a rayuwa kuma da na ce dole kowace shekara wallahi da ta zama dole ta zama shari'a musulunci to kaga Allah ya ba mu ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damar cewa ya halarta abu ko ya haramta daga wajen shi sallallahu alaihi wasallam saboda dama babu wani abu daga wajen manzo Allah akwai abin da annabi zai fito da shi sabo daga wajen babu duk daga wajen Allah in yace kowane shekara ya zama wajibi daga wajen Allah yanzu da yake so ɗaya ne wanda ba a rayuwa kuma daga wajen Allah saboda ma ya tafi ani hawa in huwa illa wahyu yuha to banda shi a gani ka ko wani malami na uku bayan ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah ko wani na uku da zai zo ya ce maka wannan halal ne ko haramun ne babu shi duk wanda ya tsawa kuma shi yanzu ga shi zai halarta abu kaza bayan annabi ga nasi ya zo daga qur'ani ko daga hadisi cewa haramun ne to ya zama kafiri ya yi da lokaci in ɗazu ɗazu kamun ya faɗi maganar musulmi ne yanzu ba musulmi ba ne sai dai in jahili ne a mai uzuri da wannan abu a ladabta shi a koyar da shi saboda wannan abu na halartawa da halartawa na ubangiji ne shi kadai sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu na hukun a wajen halartawa da halartawa to kai in ka zo ka ce maulidin da ake yi din nan da wannan ɗariƙa da ake yi din nan haramun ne mai dalilin ka yana da wani dalili ba sai dai kana da kare ai annabi bai yi ba jahili kuma ya roƙi ne gaskiya tunda annabi bai yi ba ana kare ya zama haramun ce wanda kuma jahilci ne ya kai shi wajen har ya rubuta cewa annabi bai yi ba annabi abubuwan da annabi bai yi su ba ga sunan da yawa kowanne da hukunce shi wani haramun ne wani kuma a dole ne a yi shi wani a ba dole ba ne a yi shi wani ka ga dama kai wani ka ga dama kar kai to wannan lamari na cewa kaza haramun ne kaza halal ne kamar yadda wayannan mutane suka fito suna faɗa ba su da dalili sun zama maƙaryata masu ƙage masu ƙagen wa Allah masu ƙagen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ba dan ba da wasu ittifaqi cewa al-insanu la yukaffaru bi hadhihi al-qawli ba da in zama kafirai daga lokacin da suka faɗi cewa dariƙa haramun ne ko kafirci a lokacin da wani zai faɗa da ba dan malamai sun ittifaqi cewa lazimul qawli laysa bi qawli kuma wala yukaffaru bi insani bi lazimul qawli ba da tun daga lokacin wanda yake dariqa kafirci ne ya rija saboda dariqa babu in ka ce a cire la ilaha illallah da salatin annabi da kowane siga da istighfari in ka ce ka cire su a dariqa ba abin da ya saura a dariqa sai dai lokacin da ake wanda shi ma duk gashi na hadisi a cikin alqur'ani to kaga duk wanda zai jiyo ya ce qur'ani ya ce la ilaha illallah wa istighfari da salatin annabi ko wani siga kafirci ne me hukunci shi kafirci ne sai dai malamai kuma ba za su kira shi kafirai ba saboda lazimul qawli da ya fito fili ya ce eh la ilaha illallah da istighfari da salatin annabi da kowane sigan kafirci ne to a lokacin ne za a ce ya zama kafiri kaga wannan kufira bi sarihil qawli ba bi lazimil qawli ba shi ya rinda shi ya kafirtar da kanshi da wannan maganganu da in yana cikin hayyacin shi kuma ba jahili ba saboda lamarin kafirtarwa ba abu ne mai sauki a addinin musulunci ba ko ya bari kowane irin magana ne sai aka bincika sai aka ga ai jahili ne bai ma san ma bai furta ba to bai rinda din ba yana musulmi har yanzu aikin malamai su ja hannun shi su gwada mai abubuwan da ya faɗa din nan ba addini ba ne in ya ci gaba a cikin sani za su iya fitar da shi daga musulunci ya zama ba musulmi ba har da in aka lura a ai ga shi nan baya cikin hayyacin shi ne faɗa to bai yi dalil ba har yanzu yana musulmi sai dai in na lamarin abin da ya kawar da hankalin shi da aikin kan shi ne wani abu ya sha sai a ladabta shi akan wannan in akwai shari'a musulunci in kuma a shayar da shi aka yi da sani ba nan ma ba komai a kan shi ba abin da za a ɗaura wa mutum inda ya sani shi ya gushe ya furta wasu maganganun da fitar daga musulunci amma a ce mutum ba tare da gushewar hankali ba ba tare da jahilci ba ya fito fili ba a ɓoye-ɓoye ba ka san wanda zai ce maka ɗariƙa kafirci ne maulidi shirka ne kaza bidiya ne nan zai yi wal ilmu indallah yana neman ya kare addinin ne amma yana jin tsoro zai yi kuma jahilcin dan akwai su su na bari irin wannan firka da Allah ya jarrabe ƙarshen al'umma da su su gida biyu ne jagororin su shine malamai suke cewa kabiruhum mudallal wa sabiruhum kabiru sabiru suka ce kabiruhum mumawwal wa sabiruhum mudallal manyansu kwantarat suke an ba su kuɗi su yi abin da suke yin nan don lalata addini mawala su ake ƙananan su kuma rudan su ake ana ɓatar da su sagiruhum muzallal wa kabiruhum mumawwal manyan su an mawala su ne don su yi wannan aiki ƙananan su kuma an ɓatar da su ne jahilci aka amfani da jahilci su aka aka ɗaura su a kan wannan tafarki to da haka to wa fili ka ce haramun ne wannan ko kuma kafirci ne ko ridda to wannan kai tabbatar da gaskiya addinin musulunci in dai da sahihin qawl aka ce maka malam masu dariƙan nan fa suna cewa ba komai a cikin dariƙan sai la ilaha illallah wa istighfari da salatu annabi ce eh in su din ma kafirci ne to daga nan shi ya zama kafir amma in ya tabuya yana cewa a'a dariƙa nake nufi ɗan dariƙa ko dariƙa kafirci ne ko su kafirai nan malamai ba su kafirta shi wasu da rajulul qawli duk da tun kamun nan annabi ya riga ya ajiye ka'idar cewa ban tsari ya fi ya kafir fa kan ba a biya a hannuna annabi ya riga ya raba fara ya riga ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wani ya kara cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba dukkan su musulmi ba sai ɗaya kalli fuskar ɗaya bayan ya san musulmi ɗin ne cikin sani ya gan shi ya yi sallah ya gan shi ya haddace Qur'ani ko yana karanta wasu ayoyi ba tare da kama shi da wani babban laifi a cikin wanda ake kama mutane na babin ridda da malamai suka ambata ba ya ce mai kai kafiri ne to lallai wannan wanda ya faɗa din da shi da wanda aka gaya ma annabi ya ce ɗaya daga cikin su ya zama kafiri ya ce fa idza kana kama qala wa illa raja'at alayhi zai iya kasance yadda ya faɗa din na haka ne wanda aka nuna shi ya zama kafiri din kafiri ne dama zai yi amma in dai aka bincika wanda aka gaya ma din na aka ba kafiri ba ne an gan shi musulmi ne yana cikin musuluncin shi ba wani abin da ya aiwatar ko ya fito daga wajen shi ta sani ko ta rashin sani wanda yake gwada riddai shi to lallai wanda ya faɗa din nan yanda ya jefa maganar nan ba ya kamata a ƙasa ba ko ta samu inda aka jefa ta ko kuma ta dawo wajen wanda ya jefa ta to in aka samu wanda aka jefa mai musulmi ne kaga dole ta dawo kan wanda ya jefa din ke kaga shi kuma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kafiri to shi yasa shi lamarin addinin musulunci ba abu ne mai sauki wai kalli mutum bayan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta zo ta ce shi kafiri ba shi yasa yana daga cikin ka'idodin malamai cewa la yukhrijul insana min addini illa kufru ma adkalahu fi wato ba abin da zai fitar da musulmi daga cikin musulunci sai dai ya kafirta abin da ya shigo musuluncin da shi da me ake shiga musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ran da ya kafirce wa la ilaha illallah ko kuma wani abin da yake ta'alluki da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ran da ya kafirce to ya zama kafiri saboda ya kafirtar da abin da ya shigo da shi cikin addini amma mutum ka ce mai kafiri kuma ba wanda ya kai kan la ilaha illallah in ya ce maka to shi kenan ka ce ni kafiri ne yanzu ina so na ƙara shiga musulunci ya zan yi sai ka ce mai shiga ƙungiya san da ya zama musulmi shiga cikin ƙungiya a ina ne aka samu addini shi ne almahuri shiga cikin musulunci akwai a magana annabi ko magana Allah aka ce ulkulu izalatul bid'a wa iqamati sunna takunu muslimin babu in kuma suna da shi su kawo mana in ya ce a ai la ilaha illallah za ka faɗa ta zama musulmi sai ka ce a ai da ma abun da nace in ka gani ce na kace ni kafiri ne kaga ya zama shirme ke na to da haka akwai hadari tauraron wayannan mutanen ko diye musu akan rukanin su da jahilcin su wayannan jikokin wancan ba Allah da aka faɗe shi a karatun da ya gabata wanda dama duk abin da yake faruwa din nan wallahi sai da annabi ya bayyana shi a fili ya faɗa a cikin maganganun shi da sunnonin shi a ƙarshen zamani ga abin da zai faru din nan gashi ga wayannan samarin da za su fito suna kafirta musulmi gashi nan ƙarara a cikin hadisi yadda aka dawo na yau rukuna min addini kama ya ruku sawo na rabiya tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim ko siyamakum bi siyamihim mutum zai raina daidaita a kan addinin shi muƙaranatar da wancan samari kaga yin wanda suka yi tawaye farko tun zamanin sai na ali su dubu hudu ko dubu shida da suka zauna a wani waje da ake kiran shi harura ba wanda ya kai su ibadan zahiri ibadan zahiri ka ga mutum kullum cikin sallah kullum ana gama na farin lara ga ya miƙe ta na kullum cikin azumi ana fita daga na na farilla na ramadana ka ga ya shiga na tsaruri kullum cikin haji ko kullum cikin duk alƙalin da ka sani din nan kullum yana ciki banda zikiri banda zikiri munafiki baya son zikiri da yawa su kuma sifofin su duk na makiya zikiri tun da kana son zikiri ya za ka kafin ta mai yawan yin shi to duk sifofin su na ibada na zahiri za ka gani a cikin wayannan yadda annabi ya ce ko ku wanda kuke kan tafarki na in kun kalle su sai kun raina ibadan ku dangane da ibadan su amma wallahi fita suke yi daga addini kamar yadda kibiya yake fita daga cikin mashi ko abin da aka harba shi to kaga kuma nan nake gwada maka cewa dama abin da ake so a jikin ɗan adam shine wannan rai din za a gyara komi abin da za a gwada maka na salahu zahir in dai ba ilimin bai da kyau to wallahi duka abin za mu yi ya billahi zuciyar nan in dai ba ta yi kyau ba to ba abin da zai biyo baya komin alamomi da ke fara maka na addini ne ba ba zai kyau ba saboda an yi munafikai ba zamanin manzo Allah ne aka fara yin su mutum ne ba wanda zai kai shi sallah yana gaban annabi kuma Allah ya saukar da alƙur'ani ya ce ga sunan munafikai ne kaga inda ibadar zahiri yana mai da mutum wani babban abu ba tare da wanke zuciya ba kaga da munafikai sun fi kowa ɗaukaka a duniya amma kuma Allah ya musu wannan masauki din a cikin jahannama fi jarkin asfali min an-nar to shi yasa hakan zai dawo da mu da hanyar sufaye wanda shine gyaran zuciya su da suka rakkaza a kan zuciya saboda sauraron maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala inna fi jasadi mudghatan إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب تستمعي دكا نوين سد تنانين أكن يا داعي أجار زوجيانا يا داعي أبوجي تدق أمراض دا تتي دشي wanda wasu mutane za su ɗauki wannan ciwon zuciyar ƙananan abu ne irin su hasada irin su riya irin su burje kai za ka cewa wannan ƙananan abu ne an danganta su da su zina da su liwaɗi da su tata to wallahi ba su kai su muni ba wallahi ba su kai su muni ba wani nan wanda muke lissafa su a manyan ba su kai wancan muni ba ba su kai irin su hasada hasada ujubu da riya ba wanda ya kai su muni a ciki shi yasa malaman su bayan su rakka za a kan wannan ya za a yi a tsarkake zuciya daga wannan kuma tun daga cikin kitabu da sunna ne tasawuf din da ake gani yanzu da tsarikokin da ake bi suna faɗa wallahi ba su taɓa fita daga cikin kitabu da sunna ba su ne wanda suke ganin annabi kuru-kuru ko kayan da ko baka yi da dama ba a jana da zaka mutum ya ga abu ko ya ɗanɗana ya ji kuma ya ce eh na ɗanɗana na ji kan zuma ne amma ba zai ji malama na ko zai ce aro ne in bi shi ai ba to wa'innan malama su ne suka ga annabi ko yake musu kaza ɗin nan kaza ne yanda kuke jin ɗin nan haka yi ko kuma kazalin nan ba haka bane ba kamar yadda kuke ji ba sannan su su ajiye yaqini su dauki shakkan ka ai malamai sun ce yaqini la yazulu bi shakk mutum ba zai taba daukar shakka ya rabu da yaqinin da yake hannun shi ba to su ne ba su ganin annabi ya su tambayi manzo Allah an rawaito a littafi kaza kaza kaza hadisi kace kaza kaza haka ne ka faɗa ya ce ban faɗa ba haka ne ka faɗa ya ce eh lallai na faɗa fassarar ta za ya rasu Allah ya ka za ka za ya fassara ne su ne ba suka fito mana da wannan tasawuf da ɗariƙoƙin da muke ji kuma su ne za a bari a rungumi wasu samari wanda ba su san hukunce hukuncen addini ba na farko ma wata malam mukallafi ba su sani ba wallahi tallahi ko suna jayayyan da malaman da sun yi nisa a ilimin usul sun yi nisa a ilimin maqasid sun yi nisa a ilimin luga ka zo kana jayayya da shi a ƙananan ilimin furuwa sun sun fita malamai ne wanda sun yi nisa sun rabu da malam wane da malam wane ya ce sun koma ga annabi ne ya ce kaza ko kuma maganar shi nan za a ɗaura shi akan kaza Allah ya ce kaza wannan aya za a ɗaura ta akan kaza wannan aya ba za a shigar da ita kaza ba nan za a shigar da ita sun fita daga maganar malam mali kuma sai a ajiye wani maganar wa'innan a rungumi maganar wa'innan samarin da ba su san a kawo mukallaf ba ma ya zuwa alal mukallaf a ƙida ma ba su san ma ya zuwa alal layi ba ma ya zuwa ma ya sa'idu ba jahilci al'umma ya kai ga haka su rungumi wa'innan samarin su rabu da malaman kirki wanda duk duniya an bar su lambar yabo ba wanda ya kai sani ne addini to lallai wannan akan mu ne ake nema a ci kasuwa jahilai suna kirga ta nan a matsayin jagorori malamai na gari suna kira ta nan ya danganta da mai rabo in Allah ya rufe ka da alheri kai amfani da basira ka ba sai ka zama malami ba ka gane illan wa'innan mutane mafiya manzo Allah ba sai ka zama malami ba wallahi in dai kai amfani da kwallon da Allah ya baka na farko ma na hankali za ka gane cewa ba ta farkin gaskiya ce ba ba sai ya kai ka yi karatu ka zama malami ba duk da in ka kai wani zagarin ka ganin su tsirara ne zagarin ka ganin su tsirara ba wani tufafi a cikin su jahilai ne ba su san komi ba a cikin lamarin addini to shi yasa su ba ya shikarar da a kan wannan musamman hadisin da jibril ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me musulunci ya gaya mai me iman ya gaya mai me ihsan ya gaya mai tafiyar tasawuf duka ya tasirantu akan wannan hadisin ne da wasu ayoyi da suke cikin alkur'ani wanda suke gwada tazkiyatul nafs duk tafiyar tasawuf da ɗariƙoƙin wanda da kake ji din nan duk akan wayannan ya dogara daga cikin kitabu da sunna ne kuma aka kore shi musamman a cikin wannan hadisin maqamul ihsan ka san da ya tambaye shi wani islam da ya gaya mana tabu da al-islam الإسلام أن تعبد الله أن تؤمن الإسلام يتنبيش ما الإسلام قال الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلو يومه يتنبيش مسلم يجاهي شين وانا نبني الإسلام على خمس يتنبيش ما الإيمان يجاهي بقصر الإيمان يجينا من من إحسان يسوي أن تعبد الله كأنك تراه تولنا حديث داما نبر كو مسلمتي شي أنا مكانا نجاما دا مكلف تون دا باشا تليفي سي أنت مهان كالي دا بلغا تو إنك بيوا نوزر نندي وفنجي زي مكانا دا بيتو إسلام ينا مخاطرة أسكين أبو دا كالي تون تون دا شي تون دا أسكين تركيز دا أدم أقول جتيجي جتيجي نينا كوشا دا هنكالي wannan jiki gaba ɗaya har yanzu yana kunshe da ruhu to islam sai ya zama to yanzu yana muhataban jikin shi da jikinka ake in ka ji ana magana shiga musulunci tun farko furtawa za da bakinka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah sauran sallah a aikace ake yin su jiki ne yake gudanar da shi azumi da jiki ake gudanar da shi kame baki daga wani lokaci har zuwa wani lokaci kame farji daga wani lokaci har zuwa wani lokaci shine azumi haka sauran wannan zakka duka da jiki ne badaniya ne da maliya a cikin zakka aka hada kaga wannan al-islam yuqatilu badana al-insan musulunci yana magana ne da jikin dan adam gaba ɗaya al-islam din kai matakin farko kenan in ka kara gaba kuma ka zo kan iman shi kuma imanu yukhalidu aqla al-insan imani kuma yana magana da hankalin dan adam shi yasa ilimin farko din na islam shi ne zaka ji ilimin fiqh ilimin furu'a ilimin mazahib al-arba'a cikin furu'a duk wannan duk ilimi na daidai islam ne zaka ji an tauna da farko akan aqidan tauhidi a faɗi hukunce-hukunce na ibada. a faɗi na mu'amala a faɗi na mawari da abin da mutum yake in yana da rai abin da Allah ya wajabta mai in ya mutu ba ga abin da Allah ya wajabta ma wanda suke gefen shi a kan shi shine jana'iza da wancan gawa da wani sallah da binne shi da kuma dukiyan da ya bari shi ma sai an saurari mai Allah ya ce a kan shi shine rabon gado din nan duk Allah bai bari ba sai da ya kasafta shi da kanshi to wannan islam kenan da ru'a da fiqh ilmomin da suke tattauna a kai kenan wanda muka ce shi kuma yuqatibu badanan insan yana magana ne akan jikin dan adam na biyu kuma da aka yi magana mataki na biyu shine al-iman shi kuma iman yuqatibu aqlan insan yana magana akan hankalin shi shi yasa ilmomin da suke tattauna akan akan wannan bangare shi ne ake kira su da ilmul kalam ilmul tauhid ilimin tauhidi ilimin aqida ilimin kalam duk suna ne nan kuma malamai ne wanda Allah ya ba su baiwa da zurfin hankali su zo su tattauna ba su bukatar wani nassi aya ko hadisi kamar su taimaka akwai Allah tun daga samuwar Allah ya shi fara lissafin su kaga ba fara cewa mai Allah ya wajauta ba ke malamai duk mun siyasa an yi bayani akan wujudul lahi ma yaji wa ma sai wa ma yajuzu har a zo da cewa ya turo manzanni manzanni na su ce a yi kaza a barka malaman duk wa aikin su kenan kaga sai da suka wuce cewa samuwar Allah me ya wajaba a danganta shi ma Allah me ya wajaba ya wajaba a kawar da shi dangane da Allah me kuma ba da shi an dangana shi ma wani wannan aikin na maqamul imani wanda Allah ya ba zurfin hankali da kwakwalwa za su tattauna tun farko samuwar Allah ya yake da hankali za su gwada maka in dai Allah ya sa aka dace kai ma kana da hankali to ba za ka a wajen ba sai ka fahimci cewa eh lallai akwai Allah a haka za su bi ka har sai an zo da kai inda kake yanzu haka har sai an kawo ka kai imani da manzanni duk da hankali ba aya ko hadisi ana kiran su malaman tauhidi malaman aqida masu ulama kala duk sunayen su su sun tattauna a kan wannan makami na biyu na makamu iman wanda shi kuma wanda muka ce yuhadibu aqlan insan yana magana ne da hankalin mutum ilmin inda ba ka ji an maka ai a aikace ba amali ba ilmi sanin shi ake shi yasa wani zai ce ce fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam ka sani ba ba ilmalu bane ba ba ilmalu bane ba ba aikace ake ba sanin shi ake har sanin ya yi nisa ya zama ya ne to wannan mataki na biyu kenan a cikin hadisi sai mataki na uku shi kuma na ihsan inda yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu na farko dai na islam mun yi magana akan malaman furu'a su suka tattauna a kai saboda shi dama bangare ne wanda ya fara badalar insani na biyu kuma mun yi magana akan maqamul imani wanda muka ce malaman tauhidi da aqida da ilmu kalam akan shi suke tattaunawa wanda dama shi ilimi ne wanda ya fadihu akalan insan sai na wani kuma maqamul ihsan wanda annabi ya fara shi an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wayannan kuma ilimi ne na ƙororuwa a cikin addini shi ne ake kira shi ilmu tazkiya ilmu tasawuf shi ne duka wanda su ne suka haifar mana da wayannan ɗariƙun su baye wanda Allah ya taimaka mana cikin falalar shi ya sa mu a cikin fiyayyen su a cikin ɗariƙun ɗari ƙarshewa mai tijjani radiyallahu anhu to wannan ilimi ne na fannin su a kowane ilimi a wannan fannin kowane ilimi a cikin yana da ƙa'idodin shi da zawadin ɗin shi da hukunce-hukuncen shi da maza a cikin wannan ilimi. ilimin fiƙo akwai mazaje a cikin ilimin wanda in an ce malam wani ya ce in da fiƙo ne to ko kai waye ko ka so sai ka saurara ka saurari magana saboda wani gwarzo ne namiji a cikin wannan ilimin yayi magana dole a saurare shi haka ilimin aqida na makamin imani akwai gwarzo da mazaje na cikin wannan fannin in sun yi magana dole ka ka saurara saboda fannin su ne nasu ne wannan dole ka saurara dole ka bi magana haka maqamul ihsan su ma suna da mazajen su a ciki wanda in sun yi magana fannin su ne su suka san kayan su kai a matsayin ka na maji dole ka saurare su ka ji magana da za su fara wannan shi ne ilimin tasawuf wanda shi kuma yukhatibu ruhan insan yana magana ne da rai'in mutum rai'in shi ruh wanda ita wannan wata halitta ce wanda har yanzu ba san hakikanin ta ko ba za a sani ba har kiyama ta yi wanda su da yahudawa suka zo suke tambaya annabi ya yi in dai ka sani ɗaya daga cikin tambayoyin guda uku da yahudawa su ne ma annabi akan cewa ya ba su amsa wa'innan abubuwa in dai shi annabi ne da gaske يلاقي الفاز عن ما شرعتي لا تكي ويسألونك عن الروح وبيجي يقول الروح من أمر ربي kawai wani lamar wani halitta ne daga cikin lamarin ubangiji amma ba a kai ake ganin ta ba sai aka juya kan su kuma ya wuta ma aka ce wai kar ku ga wai rashin ba da amsa a kai yana gwada ku kun san wani abu ne mu ba mu sani ba ko sauran ba su sani ba Allah ya ce wasu ma ku ji ilmi na ilmi illa qalila su aka fara gaya ma wannan aya ilmi da kwadan sani kuke kin kawo kun san kaza kun san kaza kun san labari dan kaɗan game da ruhi kun san labarin zulkarnaini kun san labarin asabul kafi ai kaɗan ne ba komai ba da ya ce ilimi Allah amma utitu min ilmi la qalila to wannan fa shine maqami na addini na kololuwa wanda sai an wuce wannan gaba ɗaya kafin a yi soje sai ka wuce islam ka wuce iman kafin ka zo ga islam bayan da za ka yi kai tsalle wani haɗe ka kulla a yi tani ba tare da ka wuce wannan ba ba zai yi ba to fa su ne ya ce jayayya da malaman mu akai mutanen da kuka ce ba su san ma menene ma ya zuwa da mukallafi ba tukunna suke jayayya da malamai akan makamu da isani dan Allah ka yi da ilimi ko kuma ga hankalin da Allah ya baka ka yi amfani da shi za ka ruɗe wa ka ce wa kana tunani ina ne gaskiya take a ba za ka ruɗe ba in dai ka yi amfani da wannan hankalin da Allah ya baka balle ma in ka cika ta kara da ilimi da shi ka kara da ilimi a kan wannan a tunan ka ba ka taɓa ruɗewa sai dai wasu su ruɗe in sun yi lagayin hankalin da Allah ya ba su balle ma ba su kara da ilimi ba to ba ilimin tasawuf kenan da kuma abin da wannan maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da yi a majalisi ɗaya a lokaci ɗaya amma shi ne sama da shekara dubu da ɗari uku da wani abu ana fassara shi kuma har kiyama ta tashi ba za a ƙara ta fasara wannan hadisin ba ɗaya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai malamai abin da suka ka duk ilimi da ta dace ma duk wani littafi da ta dace wannan a aqida ko wannan a fiqh ne ko wannan yana magana akan tasawuf ne duk wannan fasara wannan hadisi guda ɗayan nan ne tak akan shi ake wannan duk maganganu malama ne zo ya ƙara akan abin da malama ne ya bari malama ne yanzu ya ƙara a kan har kiyama ta yi kuma ba za a tsaya haka lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sifofin shi ma na jiki da na halaye suka gagara ƙarewa wajen masu fassarawa ko masu ambata balle kuma ɗaya daga cikinsu wanda shi ne furtawan shi maganganun shi kamar yadda ibn farid yake cewa wa ala tafannuni wa sufihi bi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi gwargwado yadda mutane suka yi tafannuni wajen yaban halin annabi na halin shi na jiki ko na halaye khalqiyya da kulqiyya fassara su ambaton su zamani ya kare wasu yi a waƙe wasu yi shi a zube wasu yi shi a ambaci kaɗan yanzu a ambaci nan kaza bayan nan ya ce har kiyama ta tashi yabnar zamani zamani zai kare wa fihi ai fi rasulillahi ma lam yusuf kiyama za ta tashi a wani bangare a halin annabi ko a jikin shi wanda ba a taba sifanta ta ba har kiyama ta tashi an kare an hura da kiyama ta tashi amma ga wani bangare a cikin sifofin annabi ko halayen shi ba wanda ya taɓa magana a kai saboda ba wanda ya san wannan wajen shi annabin kai shi ma ba wanda ya san shi ta Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kowa gwargwadon yadda Allah ya buɗa mai a cikin lamarin da ke sani tun da kaji sahabbai ma wai su karni yake cewa ma araftu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa billah ba ku san komi ba dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wata kila ala ko inuwar shi ku zai amma ba ku san shi ba shi za ta bi sallallahu alaihi wasallam aka ce wala ibn abi quhafa ya ce wala ibn abi quhafa hatta abubakar ma cikin wannan lissafi da kake ce ko shi saboda lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi shi ne kaɗai ya san shi ba kamar jahili yanzu ya zai saurare ka wai ɗan laifin ɗan ɗariƙa suna kai manzon Allah inda Allah bai kai shi ba ka kawo mana laifin da Allah ya rubuta maka ga inda na kai annabi ga inda ba kai shi ba ba ka da shi da'awar da ta nasara fi nabiyihim wa aqulu wa shitamat an fi wahdatin in ji mai busai فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف أنه ناطق بفمه yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka cire uluhiyya ko ne bayan nan ka sifanta mai ka dai rabu da abin da nasara suka yi wa annabi su annabi Isa da suka ce shi Allah ne in dai baka faɗa haka ba to ko ne ka ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim ce fa qul ma shi tafi la taqtashi kubra ka ga ya mai ko ne in dai ba ka sa kai shi makamin uluhiyya ba kar ka ji tsoron kafirci a ciki babu kafirci saboda fadlin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da iyaka da wani zai zo ya an ketare shi wannan iyaka da yawa annabi shine ya mai ba Allah bane ya mai ba su suka take ta annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi suka ce wani iyakan shi kamar leda ne ya zo da sako ya tafi wannan Allah ne ya fare ko annabi ne ya fara su ne suka take ta annabi suka kai ta wannan bakin magana da suka yi ma annabi suna da mummunan hisabi a gaban Allah ranar tashin kiyama Allah zai tambaye su a ina suka samu wannan daga wajen shi ne ko daga wajen annabi ne ko kuma waye ya gaya musu ka ce annabi ne ta ne ka tsira abun da ban su ka yadda ba a uzu billahi min shaitanir to wannan miyagun mutane dole a fadakar da mutane su lura da munin su in an fadakar yaran da naka in ka ga dama ka bi su ala masala gaishe su in kuma ga dama in Allah ya kuce ka rabu da su ka tsira wallahi dama ƙarshen zamani za a yi wata dufana ba irin dufanan farkon zamani ba na ƙarshen zamani dufanan ma'anawiya na farkon zamani kuma dufana ne hissi ba ma'anawi ba na farkon dufanan ruwa ne zai zo ya tsinya halitta gaba ɗaya sai wayin da suke cikin kwalakwalan annabi nu wanda aka mana bayani a cikin da ya halaka yadda sauran halittu suka halaka har da ɗan shi kan ana amma shi ya kukuta da sauran halittu wanda su ne suka haife ko suka haife mu har muka kai wa haka to a ƙarshen zamani ma akwai irin wannan tufana amma tufan dai ma'anawi ne ba hissi ba ma'anawi ma'anar shi shi ne tufana ɓaci da gurɓatar zamani a zo ga abu nan mai kyau ba abun da ya kai shi kyau amma a mai fahimtar ƙarya na muni a kai maka mummuna abu in ba haka ba za a yi ɗari a zama kafirci ga lafiya hannun lawa a ciki ga salatin annabi a ciki ga istighfari a ciki kuma ta zama kafirci to dama annabi ya ce ƙarshen zamani za a halarta haramun kuma za a haramta halal har komai sai an canza mai suna giya za a canza mata suna wannan sabon sunan da za a ba su sai zama to sai a ce maka halal yau sunan shi ba kango da sunan shi mashru abun sha mashru kuma halal ne ko haram ne halal ne yau sunan shi al'alaka alhamimiyya ba zina ba ko kuma sunan shi alaka alaka halal ne ko haram ne halal ne an tsare an mai da shi zina haka za a yi sai duk wani abu da ka sani daga ciki ne a ce maka wai ɗariƙa kullum kun su baya kafirci ne ko haramu bayan shi ne lubbin musulunci in ka cire wannan a cikin musulunci me ya saura a cikin addinin musulunci ai wannan shi ne sakon annabi kamar yadda muka fassara hadisi daya da yake magana kan islam da iman da yasa wannan su ne musulunci ba in ka cire ɗaya daga cikin su ya zama ka rage addini ka ce baka san kai makamin lisani ba shi kenan ka wutar da kanka ka wutar da al'umma ka ce ba ka san mai makamun imani ba ka wutar da kanka ka wutar da al'umma islam kan baka wutar da kanka ba saboda baka ce la ilaha illallah ba ce nan ba musulmi ba ne to amma ka zo kai ta kukkuka a cikin addini baka sani ba baka tambayi wanda suka sani su sanar da kai ba kai hukunci ka ce kafirci ne to wannan yadda muka faɗa da ba dan malamai sun yi ijma'i ko sun yi ittifaqi akan cewa la yakaffaru al-insanu bi dalil qawlihi ba la'udda wannan ƙaurin da ya kafirci amma a ƙarshe lazimin ƙauri dai sai ƙauri abinda ka yi magana ne maganar ka yana ƙunshe da kafirci ne amma ba kafirci ne sarihi ba to ba za a kira kafiri ba kuma ba za a kira maganar da kafirci ba balle kuma annabi ya riga ya raba fara hadisi man kala ya fi to haka dai abin da ya tana dama akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma rawayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da farko bai da ƙarshe in ka ce ka fara daga nan ba za ka ce ga kanan yau ka zo ga ƙarshen magana an iso wani waje an gama ba sai dai ka ɗebi daidai nan wajen ka yi magana a kai wani ya ɗebi ɓangare ka za a yi magana a kai kuma haka muka ce kamar da ibn farid ya ce yabna zaman wa fi ma la yusuf masu ɗauka duk wa'azi da maulidi da take ganin yana yin nan za a hura tashi ranar kiyama akwai wani abu na lamarin manzon Allah da ba a taɓa tattauna ba saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo ka ce an kai shi inda ba kai shi ba an kai shi inda Allah bai kai shi ba ba ka taɓa ta abin da Allah ya yi wa tashi ba ba kai ta ba to don haka shi da malamar irin wannan na musharaka ne game da soyayya da neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine aslul barakat shine aslul rahmati ainul rahmati rabbaniyati to da haka akan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke taruwa saboda ayar nan da qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa lidhalika falyafrahu tana ishara ne akan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayar tana cewa qul ka ga musu ya rasulullahi bi fadlillahi inda akan falalan Allah ne wa bi rahmatihi da rahmashi fa lidhalika inda akan wannan ne falyafrahu shi farin ciki huwa khairu yin haka yana daga cikin fiyayyen mimma ya jima'una suna daga tararraki suna taruwa da yawa amma taruwa akan wannan lamarin faralan Allah da rahmatu wanda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abun da ya kai shi cikin tararrakin su daraja da farala shine taron maulidi tilawan su bai kai nan bari ko fassarar nasu na larabci ba ta kai ta fassara haka ba duk da kuma ba wani abu ba ne in kai ba ka yi ka bar masu yi su yi amma kar ka ce kafirai ne ko kuma yin haka kafirci ne ko wanda ya riddaye kar ka faɗa haka ba ka sani ba ba ka yi ba ya fi maka sauƙi ranar tashin kiyama akan ba ka sani ba ka sauki wasu masu yi wanda sun san me suke yi to da haka mun zo nan gashi nan mun tattauna akan abin da ba ta yasa a cikin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren shi muna godiya da wannan kira da aka yi aka yi mashehi muna godiya da yawon shi saboda wannan kyakkyawan shaida ne wanda mala'iku sun riga sun rubuta ta da wanda ya yi gayyatar da abokan da suka taya shi da wanda duka suka sa hannu sun yi mashe shaida cewa masoyin manzon Allah ne sai sa suka tura mai gayyata yau ana tattaunawa akan masoyinka don haka ka halarta wajen shi kuma bai bari abun ya zama haka bai turo wanda su wakilce shi a zo a tattauna a kan masoyin shi sallallahu alaihi wasallama kuma ga shi an yi wannan babban shahada ne dama mutane su suke yi ma junan su shaida a ranar tashin kiyama to muna godiya da wannan kyakkyawan shaida da aka yi maulana shi wanda dama aikin shi ne tabarkin shi in dai magana akan manzon Allah ne da kare shi da darajar shi to aikin shi ne radiyallahu anhu ba dare ba rana ba ta yi ba ta fi aiki kenan radiyallahu anhu to muna godiya akan wannan ko muna taya wayanda suka yi wannan murna kan wannan fikira da Allah ya ba su muna gode ma Allah kuma gaba ɗaya da ya shirye mu ya sa mana wannan ya sa mana cikin wannan haka ba basira ba duk wanda ya gaishe a nan ba basirar shi bane ya kawo shi Allah ne ya zaɓe shi ya saka shi cikin haka in ka ganka musulmi ba wai jondin nan da kake gani anguwansu kafin shi basira ne da zurfin tunani ya zama musulmi shi ya zama ne ba a fadada Allah ne wasa shi yasa dole mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da ba iyaka alhamdulillah da ka faɗa ma ita ma kanta tana buƙatar ta ƙara godiya ma Allah saboda ya maka ilhamin ka gode mai ita ma kanta tana buƙata to za mu taƙaita nan wajen kuma muna godiya wanda suka shirya wannan na saka musu da alheri لا تكره ذلك أن بابا بركة الله الله صلى الله عليه وسلم جمهورون تستسور أن بابا بركة تنسو لا جامس بقى تنسو لا جامفان تنسو أن بابا بركة تنسو إذا كنت منجا جاهوا تستسور شيء كروانا أبو ذروبين karka zaman to irin biya abin da istasmanu zawara ne abin da laraba suke cewa ka kalli mai kumburi ka ɗauki ba ne da jin daɗi da ya kai shaka wani san ciwon kumburi ba ne tattare da shi ka riƙe shehi su ne su ba zawaran ba ne ƙiban da ya kai haka girma da ya kai haka ba wai ana ma rojo kallon kitse ba ne to da haka Allah ya bar mu tare da su Allah ya ja kwanan su Allah ya biya mana bukatun mu gaba ɗaya su ma Allah ya biya musu bukatun su Allah ya ja kwanan su ya karɓi addu'o'in su ya ya gafarta mana saboda su muna tawassuli da su har zuwa ga jagoran su jagoran mu gaba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar da Allah ya tsaya mana al'amuran mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya karya kafirai da kafirci Allah ya karya Yahudawa da Yahudanci duk wanda ya tsaya musulunci a gaba Allah ya ga bayan shi Allah ya gwada mana bayan shi Allah ya karya su da suke shiga suna ta'adda da sunan musulunci Allah ya kaɗai da lamarin su Allah ya tsaye da su albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da duk sauran ƙasashen musulmi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Thank you.